ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren sha hudu ga watan zulka'ida hijira na da shekara 1430 daidai da ɗaya ga watan nuwamba shekara ta 2009 wannan shine kasan na 118 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna ainihin cikin babin da ke bayani akan sallar jam'i da kuma ainihin limanci mun kwana a ƙarƙashin babu man jalasa fil masjidi yantaziru salata wa fadlil masajidi babin da ke bayani akan mutumin da ya zauna a cikin masallaci yana sauraren sallah muka ji cewa za a yi tarbuta mishi ladan sallar tun kafin ya yi sallar matuƙar ya zauna cikin tsarki da alwala sannan da bayani akan falalar masallatai cewa masallatai ɗakin Allah ne kuma akwai falalar zama cikinsu domin sauraren ibada ko kuma domin aikata ibada ɗin. mun karanta hadisin farko a cikin wannan babi mun karanta na biyu mun fara sharhi sai lokaci ya ƙure mana shine hadisi na ɗari shida da ashirin da tara za mu ɗauko shi daga farko a inda bukhari ya ce haddasana muhammad bin basharin qala haddasana yahya an abdullahi qala haddasani khubayb ibn abdurrahman an hafs ibn asim an abi huraira عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي متاني بقوي Allah zai saka su a cikin inuwar shi a wanda rana a wani yini wanda babu wata inuwa sai inuwar Allah. Allahu Akbar. Wanda di ya karanta Alƙur'ani da hadisi jama'a ya sha labarai na gaskiya. game da abin da ya faru da kuma abin da zai faru har zuwa kiyama ta tashi har kuma abin da zai faru bayan kiyamar ta tashi wannan rayuwa da muke ciki jama'a Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin cewa idan ta taho ƙarshe sai ta gama haɗuwa tukuna ice hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس sai an gama gyara duniya tukuna kowa ya yi wa gidan shi gyara ya yi fenti ya yi kwaskwarima ya yi washa-washa komai ya gama haduwa sai ya zama babu inda za ka gani sai ya baka sha'awa shine hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha har sai ƙasa ta gama ɗaukar adanta wa zayyanat ta gama yin ado wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha mutanen duniya sai sun tabbatar da cewa to yanzu fa komi yayi daidai sai yadda suka ce sai yadda suke so Allah ya ce ataha amruna sai tashin alkiyama ya zo ya kwantsame ta lailan aw nahara da daddare ne zai zo ko kuwa da rana Allah ya ce faj'alnaha hasidan sai mu sanya ainihin duniya ta yi kaca-kaca ka allam taghna bil ams kamar ba ita ce take rayuwa a jiya ba wannan rayuwar to ba a nan ne inda aka yi wannan kaca-kacan ba a nan za a yi dandalin alkiyama ba don ya ce yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat dandalin da za a yi tashin alkiyama wata ƙasa ce wata sama ce wa barazu lillahi alwahid alqahar sai dai mutane su gansa a wani fage sun bayyana ga Allah wanda yake da guda ɗaya ne kuma yake da rinjaye Allah ya rinjaye su sai idda ya kai su a cikin hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wata ƙasa ce fara kar kama alli a can za a yi tsayuwar dandalin alkiyama nan ne mahshar to a wannan wurin jama'a kowa zai tashi gurlan hufatan uratan gurlan ba wanda yake da takalmi babu mai sutura a jika babu wanda zai tashi da kaciya komai yadda aka yi mishi kaciya shi za ta koma ta juye ta zama loɓa don ka tabbatar da cewa kiyama musiba ce in ba haka ba tuni sarkin wanzamai fai maka kaciya amma saboda tsabar musiba ka koma yadda kake hurlan yace za a koma babu kaciya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko a nan ne as-sayyida Aisha ta ce mata za su sha kunya maza da mata tsirara siriki da sarakuwa tsirara ana tsaye manzo Allah ya ce al'amur a'zam min zalik al'amarin ya wuce yadda kike zato ba a nan duniya ba ne a nan duniya ne kake gane wane tsirara wane kaza wane kaza a wannan rana kowa ta kan shi yake kowa ta kan shi yake a dandalin alkiyama to a wannan lokacin jama'a babu wata bishiya babu wani dutse babu wani gida domin inda bishiyoyin da duwatsun da gidajen suke wata duniya ce yanzu kuna wata duniya ne wadda babu inuwa a cikinta to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a irin wannan bakon wuri tsiraitaccen wuri wanda babu rumfa sai rumfar Allah to mutane bakwai za su shiga inuwar Allah ya Allah muna roƙonka don girman alƙur'ani ka saka mu daga cikin waɗanda za su shiga inuwarka a ranar alkiyama suwaye mutane bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imamul adil shugaba mai adalci shugaba mai adalci ka kyautata wa al'ummarka kada su sha yunwa kada su shiga kunci kada su zauna cikin rashin aminci da amana ya zama jama'a suna da aminci game da addininsu da dukiyarsu da mutuncinsu da komi nasu to duk shugaban da ya tabbata adili ne zai shiga inuwar Allah a ranar da babu wata inuwa sai ta Allah Allahu akbar a inda za ka je ka ga yanzu za a yi taro sai ka ga mai martabawa ne an ɗaga mishi laima ta lullube shi haka ne ko ba haka ba haka ne ba sarakunan nan ba har annabin Allah da ya sarauta sai da aka yi mai haka shine Sulaiman Sulaiman in ya zo saboda kasaita yana cikin tafiya a rana kawai sai ya zauna tsuntsaye kawai sai su marmaza kowa ya haɗa fuffuken shi ya kale a sama a rufe mai martaba kada rana ta taba mai martaba annabi Sulaiman kenan to a wannan rana babu wanda ya isa ya samu inuwa sai Allah kuma babu wanda zai shiga sai dai inuwar Allah to annabi ya faɗa mana sallallahu alaihi wa sallama su wane ne shugaba mai adalci duk wanda yake shugabanci ya kwatanta adalci yayi gaskiya yayi adalci zai shiga inuwar Allah wa shabun da kuma matashi nasha'a fi ibadati rabbih wanda tun da ya tashi a cikin bautar ubangiji ya tashi tun da ya tashi shi mutumin kirki ne salihi ne zai shiga inuwar Allah yanzu ta nake irin waɗannan hadisan muna buƙatar mu je mu tara yaran nan area boys minti goma mu ce mun zo mu isar musu da wani saƙo ne a zo a zaunar da su rana tsaka mutum yana jin yunwa yana neman naira ashirin da zai ci wake da shinkafa ku dafo wake da shinkafan mai rai da lafiya ku zo ku sassauke ku shimfiɗa tabarmi ku ce yan uwa ku zo a ci abinci in suka ci abinci a ce to liman zai mana sallah azhar in aka yi sallah azhar miƙewa za ku kaɗai ku karanta musu wannan hadisin wa shabun nasha'a fi ibadati rabbih ku yi musu wa'azi akai minti biyar minti goma sai ku ce sai an jima ku bar su da wannan sako bayan wata guda ku sake zuwa ku gani amma matasa an basu su lalace kowa shike ne ya zama dan iska ba ruwan kowa da kowa ba haka manzon Allah ya rayu ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah baya barin area boys haka a ce shikenan an rabu da su su tafi sun zama yan iska hidima yake ya za a dawo da su su zama mutanen kirki daga cikin mafi kangara cikin area boys na maka shine sayyidina Umar da Abu Lahabi manzo Allah addu'a yake musu Allahumma izzal islama bi ahadil umarain Allah ka taimaki addininka na musulunci da ɗaya daga cikin waɗannan 'yan daba guda biyu ya musulunta sai Allah ya amsa a kan Sayyidina Umar kowa ya ga hidimar da Sayyidina Umar yau musulunci waɗannan yaran da kuke gani ana cewa 'yan iska kun san alheran da ke cikinsu in ka je ka zauna wani maraici ne ya kai shi nan wani gallababbiyar kishiyar uwa ce ta tasa shi a gaba saboda uwar shi ta fita suna nan da dalilansu masu ɗimbin yawa to suna buƙatar a jawo su ne a nuna musu kun ga falala duk saurayin da ya tashi cikin ibadar Allah ya girma cikin ibadar Allah ya mutu cikin ibadar Allah zai shiga cikin inuwar Allah a ranar kiyama me yasa saboda saurayi da budurwa su ne urdatul lishahawat su ne duniya take ɗiba su ne kyale-kyale ke ɗiba tsoho kam wani in ma ya ɗibi duniya ya sa a baki ba ta da daɗi tsoho nawa ne za ga a kawo mai dage-dage ce baya so kuka yake so ku kawo mai in kuka kawo kukan sai ce ku kawo gauta negative plus negative kuka kuma an zuba gauta a cikinta sai ya ci irin wannan yake jin daɗi ashe wannan ba irin shi ake wannan tallan ba amma wanda duniya take so yake santa ya watsar da ita ya koma ga Allah to wannan zai shiga inuwa Allah ranar alkiyama sa'an nan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi da mutumin da zuciyar shi kullun tana nan makale da masallaci da an kira sallah ya taho mahallin shahid kenan kawo wannan hadisin saboda ana magana man jalasa fil masjidi sannan wa fadlil masajidi wannan yana nuna falalan masallaci duk mutumin da zuciyar shi hankalin shi yana kan masallaci za a yi wa'azi za a yi karatu za a yi kaza za a yi jawabi za a yi sallah za a yi kaza yana nan in hankalin shi ne ya tashi madadin ya tafi hotel ya tafi gidan karuwa ya tafi wurin yan club sai taho masallaci ba haka sayyidina ali ya ba da ya samu matsala da as-sayyida fatima bai tafi gidan club ba sai taho masallaci shine wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi da mutumin da yake zuciyar shi tana rataye da masallatai wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutane guda biyu waɗanda suka haɗu game da soyayyar Allah in har za su rabu to za su rabu ne saboda ƙin Allah ya bayyana da ɗaya daga cikinsu ma'ana dukkan mutumin da yake soyayya da ƙauna saboda Allah da shi da wancan da ike son shi suke son juna sun cancanta su shiga inuwar Allah a ranar da babu inuwa sai tashi wa rajulun talabathum ra'atun da kuma mutumin da mace ta nemi ya zo ya zina da ita matan nan zatu mansubin mai matsayi mai daraja yar gidan wane ko kuma ita madam wance ce ko ita ce first lady kaza ko ita ce director kaza ma'ana wadda take ta kai ta komo wajen daraja wa jamalin kuma kyakkyawa irin wannan macen ta kira ka ta ce zo ka yi kaza da ita faƙala sai ya ce inni akhafullaha ina jin tsoron Allah ba zan iya cin amanar Allah ba duk mutumin da ya samu kanshi a irin wannan siffar ya cancanta ya shiga inuwar Allah a ranar alkiyama babban malami alhafiz abu muhammad aliyu ibnu hazmin al-zahiri yana da littafi mai suna tauqul hamama wato littafin akan adab ne da abubuwa na soyayya irin haka sai ya kawo wannan hadisin sai ya zo yana sharhi akan shi ya ce akwai wani matashi da mai gida ne zai yi tafiya sai ya ɗauko shi zo da Allah ka rinka kwana a zaure ma'ana ka rinka kwana a ɗakin zaure ne ma'ana dai kai ya zama gidan na bar matata ita kadai ya zama akwai motsin namiji da dare sai ta kasa haƙura sai ta je tana neman shi ya kwarma ihu abu ya juye ya zama mishi sharri ya biya mata bukata ya shiga matsala tsakanin shi da ubangiji sai ya jawo fitilar kwai fitila a ci balbal tana ci sai ya ɗora yatsan shi ƙarami haka a kan fitilar tana ci sai da ta cinye yatsan shi rumus ƙaramin sai sake miƙa na biyu haka idan ta ja hankalin shi in ya ƙoƙarin ya jawo sai zuciyar shi ta ce mishi wannan wutar da ke ƙona yatsa ka wutar lahira kenan in ka saurare ta to ta duniya kenan in ka saurare ta to wutar lahira ta fi wannan zafi don haka kafin gari ya waye di yatsunsu ya ƙona shi ya ce ya ƙona yatsun hannun shi gaba ɗaya amma ya kubuta daga sharrinta ya yi haka ne wai don ya tunasashe da kanshi azaba wutar lahira to ga hayakin hayakin hayakinta don wannan ta duniya ba ta kai ko ɗaya bisa waccan ba mana hayakin waccan ce bayan an wanke ta suɓul to tiriri da hayakin waccan ta lahira ita ce wannan ta duniya ta gallabi dan adam to ɗanɗana wannan ka ji za ka iya da wannan wutar jiyar da take cin yatsarka to inna inna jahannama inna azaba jahannama kana gharama na fata an gani wa qala inni akhafu Allah sai ce ina jin tsoron Allah wa rajulun tasaddaqa da mutumin da ya dauki sadaka ya bayar akhfa ya yi sadakar tashi a ɓoye hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har sai da ya zama saboda ɓoyewa hannun shi na hagu bai san abin da hannun dama ya ɗauka ya bayar ba yake nufi in za ka yi sadaka ko matarka kar ta sani ko ɗanka kai ya sani kowa ma ka ɓoyewa domin zumuncin da ke tsakanin waɗannan hannaye na dama da na hagu yana da wahala wani abu ya faru ga hannun dama hagu bata gani ba yana da wahala dama te wani abu hagu bata gani ba to ka nuna min yadda za ka yi kai sadaka har hannun hagu bata san kayi da hannun dama ba wannan yana kaiwa matuƙa wajen ɓoyewa in har haka za ta yi to duk mutumin da ya yi sadaka saboda Allah wadda ba wanda ya sani ya yi ta saboda Allah ne ya cancanta ya samu inuwar Allah a ranar da babu wata inuwa sai ta Allah wa rajulun da kuma mutumin da zakarallaha khaliya ya ambaci Allah a ɓoye shi kaɗai ne a ɗaki shi kaɗai ne a masallaci a halin tafiya ne yake tafe ma'ana dai khaliyan ya zama shi kaɗai ne babu kowa sai Allah maɗaukakin sarki ya ambaci Allah da baki ne da zuci ne a'a faɗuwa yayyai wata sujuda ta shukur ko ko wani abu ne dai ma'ana wani al'amari ya faru wanda wallahi wani lokacin tsuntsu za ka gani sai ya tunasashe ka Allah wani lokacin dabba za ka gani sai ta tuna maka Allah ƙwaro za ka gani gizo-gizo wani lokacin sai tuna maka Allah a tunaninka ne kai yawo a cikin tunaninka sai tunanin Allah maɗaukakin sarki ya faɗo maka sakamakon wannan har idan shi ya cika da hawaye fa fadat ainahu idanuwa suka ciko da hawaye to wannan mutumin zai shiga inuwar Allah a ranar da babu inuwa sai ta Allah wannan inuwar kuma dalili ce akan cewa abin da zai biyo bayan ta zai fita alheri shine aljanna to akwai mas'aloli guda biyu dangane da wannan hadisi mas'alar farko in kuka dubi wannan hadisi gaba ɗaya annabi ya siffanta maza ne to mata fa idan suka samu kansu a irin wannan hali kuma suka kiyaye wannan amana su ma za su shiga wannan inuwa ta Allah amma ɗabi'a ce ta zance duk sanda namiji ke magana yana amfani da wakilan suna ne na maza kamar yadda duk sanda ka samu malama tana wa'azi ko da maza take wa da wahala ka ga ta faɗaka sai ka ji tana cewa baiwar Allah in kika kaza in kika kaza in kika kaza to wannan mas'ala ce shahararriya a cikin ilimin usulul fiqh in ka karanta muzakkira ta usulul fiqh ta malam amin ash-shankiti ya tattauna irin wannan mas'alar cewa duk inda kaga shari'a ta zo da maganan namiji to tana maganan mace don haka da za a samu wata mace wadda wani al'amari na shugabanci zai hau hannunta ta yi adalci ta shiga cikin wannan da a ce wata budurwa za ta samu kanta a wannan halin ta samu wannan darajar da za a samu wata mace wadda za ta zama zuciyarta na makale da masallaci ko wasu mata guda biyu suna soyayya saboda Allah ko wani yana son ki kina son shi saboda Allah ko kina son shi yana son ki saboda Allah duk za ku samu kaiwa ga inuwar Allah haka da za a samu wata mace wani namiji ya neme ta gashi mai daraja mai kyau mai mukami sai ta ce ni ina tsoron Allah kamar hadisin Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu wa'azi ya ce mutane uku ne suka yi tafiya suna cikin tafiya a tsakiyar daji sai hadari ya taso ga dare yayi suka rasa ina za su fake sai suka je suka shiga kogon wani dutse suna shiga sai wani karamin dutse ya faɗo daga sama sai ya doda kofar kogon suka haƙura gari ya waye an ɗauke ruwa za su fito su tafi suka rasa yadda za su fito sai aka zauna aka yi shawara to yanzu fa jama'an musulmi ba abin da zai fitar da mu daga wannan hali sai kowa ya tuno me ya taɓa yi tsakanin shi da Allah babu ya ciki to daga ciki sai wani ya ce ya Allah akwai ya da na jarabtu da ita ‘yar baffa na ce, na yi na yi ta ƙiyarda har dai ta kai ran nan talauci ya sasa ta gaba sai ta taho gare ni, sai ne amfani da wannan dama na talauci na ainihin ɗauki kaza kaza ya ce ya ɗauki maƙudan kuɗi ya bata sai da ta ba da izini tsaf ta saki jiki ya ɗauki azzakarin shi zai saka a farjinta sai ta ce mishi bawan Allah ka ji tsoron Allah wannan wani rufi ne Allah ya yi ba a buɗe shi sai da haƙƙin shi amma fa abin da ya bata fa wa yake maganar sadaki kasancewa ashe idan sadaki naira dubu biyar ne sai halatta maka matarka amma miliyan biyar ko miliyan hamsin ba za ta halatta maka farjinta da zina ba don haka maƙudan kuɗi ya bata dinarori ne maƙudai amma sai ta ce mishi ka ji tsoron Allah kar ka buɗe abin da Allah ya rufe ba tare da haƙƙi ba me haƙƙi sadaki wannan abin da ka bayar har yanzu bai kai darajar ka buɗe ba don ba sadaki ba ne zina ce karuwanci ne ya ce sai tsoron Allah ya kama shi kuɗin ma ya ce ya yafe mata zinar da bai yi da ita kenan ba sai ya ce ya Allah wannan irin ƙarfin hali da ne na yaƙi shaiɗan na yaƙi zuciyata idan saboda kai na yi Allah ka fishe mu daga halin da muke ciki annabi ya ce sai dutse sai ya buɗe amma al'amari bai kai su fita ba saboda in aka samar da collective laifi sai kuma an samar da collective tuba kowa ya yi laifi Allah ya haɗi ya ɗinke sai kowa ya koma ya tuba don kowa in Allah ya karɓi nashi za a yaye ne da gwargwadon yadda aka yafe wancan ai shi yasa kuka ga malaman fiqh suka ce in za a yi sallar roƙon ruwan abu ya rikice har arna a tattaro a je a same shi bishop na wusasa eh ka fito da jama'a ka ku tsaya can a tafi riga sarkin fulani eh duk shanunka da dabbobi ku kwaso su ku tsaya a can a zo a taru gaba ɗaya a fili guda nan limamin musulmi yana ba da sallah yana hudu ba yana jawabi tumaki ma suna can kuka suke oho su ma dai su zo ga sunan dan in bala'i ya zo a haddasu to su ma cin ai haddasu amma sai malamai suka ce wallahu alam daga cikin hikimar ita ce kada yau musulmi su zo su tsaya su yi addu'ar roƙon ruwa ruwa bai zo ba gobe kiristoci su fita su je su yi gwalangwalan din su kuma ruwa ya zo sai a samu masu raunin imani su ce kaga kuma mutanen nan fa Allah ya fi sauraron su fiye da mu haka ce sai a haɗu rana ɗaya muhallin shahid shine in dai har al'amari ya kai ana neman gyara jama'a to al'umma ne kowa ya dubi laifin shi sai ya tuba gashi da wannan bawan Allah ya faɗa dutse ya buɗe ɗan kaɗan amma bai isa ya fito ba sai na biyu ya ce ya Allah ni ku amana ce aka bani na riƙe amanan nan aiki mutum ya min bai zo ya karɓi kuɗin shi ba na je na kula da wannan amana Allah ka buɗe mana wannan kuma ya ce ya Allah ni kuma biyayya iyaye ne ya Allah ka buɗe mana sai Allah ya buɗe da haka sai ku tsaya ku duba jama'a faqala inni akhafullaha haka idan ita ce ya neme ta nan ma ta ce inni akhafullaha to me yasa wannan ya zo a haka saboda galibi wata musiba da yanzu abin mamaki tasdiqan li hadha alhadith dan gaskata wannan hadisi samari suna shiga cikin wannan musibar yanzu akwai manya-manyan mata masu mukami wadda ba ta da miji wata sanata ce wata minista ce wata kwamishina ce wata famsec ce ba ta da miji kuma tana da bukata kuma ba za ta je ko ina ta je ta yi shashanci ba ba kowa za ta saurara ba sai ta samu wani saurayi kuma musibar da take faruwa yanzu ustazai suke hari sai su ce ustazan sun fi lafiya saboda ba sa yawo ba sa shashanci ta je ta samo ka ka zo ka gaddan ƙariran gida ga haɗaɗɗen abinci sannan ta zo te wani sille ka ga daga ita sai wata doguwar riga tana juya maka jiki abinda ake tsammani daga gare ka ka ce inni akhafullah ina fata an gane to sannan ka ga ƙarin fitina kuma ya ce wa jamalin ga muƙami ga kyau jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa duk dukkan halin da zai saka ka a cikin garari to ka kauce mishi in har akwai wata mata za ta zo ta ce maka algafata malam ina so ne ka rinka zuwa gidana kana karantar da ni kaza kaza kaza kaza sai ka je ina mijinta ba ta da miji a ba kowa a gidan eh sai ka ce a ki dai zo ki shiga makaranta yadda kowa yake shiga sai ka kauce wannan hali tana nan sai ta ce algafata malam yau akwai abin nan da Allah ka dan ziyarce ni a gida duk waɗannan abubuwan sai ka kauce musu duk abin da zai saka ka a cikin fitina ka yanke wannan abu to sa'an nan sai ka dubi sadaka kuma yayin da sadaka a yau mutane suke so in za su yi sadaka nta su zo cnn su zo aljazeera english arabic su zo masu intanet duka dai a ce ai alhaji wane yau yayi front page na leadership front page na daily trust duk jaridu su ce wane yayi abin da ake so ka yi hatta la ta'lama shimal allazi tunfiquhu al-yamin ka yi saboda Allah amma malamai suka ce in zakka ce ita ana bayyana ta saboda ita aba ce wajiba aba ce wadda za ta haifar da tuhuma wani baya ba da zakka to sai ka bayyana ta wannan ya yi daidai Allah ya taimaka قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما حميد الطويل الماجر أنس نيتي أن تنبي مالمينا أنس وان دشيكو الماجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أكتي دشي هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما شنكو من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا دا أينهن زوبي to wannan kana iya fassara shi da abu biyu shin ko annabi yana da zobe shin ko annabi yana da stamp wato roba stamp wanda za a dangwalo inki a zo a buga di yana ɗauka saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da zobe kuma shi zoben shine stamp ɗin da yake yi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da zobe wanda aka karta muhammad rasulullahi asali zobe ne yake sa shi na ado asalin shi to sai ya zo sai ya fara rubuta murasalat correspondence yana rubuta wasiƙu zuwa ga ainihin manya-manyan sarakuna waɗanda ba musulmi ba ne to sai aka ce wa annabi ai su turawa aka aika musu da wasiƙa an ba su ga an sa stamp ba sa karɓarta to shine sai ya bada wannan zoben nashi ya ce a je a karta muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shine duk wasiƙar da ya rubuta sai ya ainihin tsoma sai a dangwala sai a sa manzo Allah ya yi signing kenan ya sa hannu kenan don haka kai wa turawa sai su karanta tun da an bi ka'idarsu kuma ba haramun ba ne ina fata an gane to shine aka tambayi Anas babban yaron shi shin ko mai gidanka yana da ainihin zobe faqala na'am yace i annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da zobe bari ma ku ji yadda labari yake akhara laylatan salatal isha ila shatarin laili wani dare manzon Allah ya jinkirta sallar isha har zuwa tsakar dare bai yi ta ba summa aqbala alaina bi wajhihi ba'da ma salla da ya idar da limanci ya mana sallah sai ya fuskanto mu haka da fuskar shi fa qala sai yace sallan nasu wa raqadu mutane sun riga sun yi sallah tuni kuma har sun yi bacci walam tazalu fi salati kuko da kuka zauna kuna sauraron sallah ban fito da wuri ba to tun sauraron nan da kuke kuna cikin sallah ne ana ta rubuta muku ladan sallah munzun tazartumuha tun da kuke sauraron sallar lada ake rubuta muku mahallin shahid kenan na wannan babi da ke magana akan man jalasa fil masjidi yantaziru salata wanda duk ya zauna a masallaci yana sauraron sallah lada zai samu jama'a ma'ana da za ka fito gidanka tun karfe hudu na asuba ka zo ka zauna a masallaci kana jiran a zo a yi sallah asuba karfe biyar ko biyar da rabi wannan zama da za ka yi na awa guda matukar ka zauna cikin alwala to za ka samu darajar ladan sallah asuba ake ta rubuta maka tun kafin a zo a yi ta to sai anas ya ce kala ya ce faka'anni anzuru ila wa bisi khatamihi ai yanzu da nake baku labari ma kamar ina kallon kyallin zoben manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato a yanzu ina ba ku labarin nan cewa annabi ya fito da daddare ya yi mana sallah ya yi jawabin nan a daidai lokacin annabi yana saye da zoben shi har na hangi kyalkyalin zoben ya ce to yanzu ma da nake baku labari bayan shekaru kenan ko ya ce ina iya tuna kamar ma ina ganin kyallin zoben kenan mahallin shahid kenan annabi yana da zobe ko bai da zobe yana da zobe to zobe sunna ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi wannan zobe haka ya zauna a wurin abubakar ne siddiq haka ya zauna a wurin umar al-faruq sai a zamanin sayyidina usman ne zoben ya sullube daga hannun shi ya fada cikin rijiya haka ya shi rijiyar duk yadda za a yi haka nemi aka rasa idda yake Allah shi ya san inda ya kai abin shi eh babu fadli man gada ila al-masjidi wa man raha babin da ke bayani akan falalar wanda ya sammakon tafiya masallaci da safe da kuma falalar wanda ya sammakon tafiya masallaci da yamma in aka ce gada sammako da safe to rahafa tafiya da wuri da yamma shine sallah azhar ce ake yin ta karfe ɗaya a masallacinku sai ka tafi tun karfe sha biyu da rabi to sai a ce raha ya tafi da wuri amma asali larabawa sukan yi amfani da waɗannan kalmomi da nufin tafiya da safe tafiya da yamma gada ya tafi da safe raha ya tafi da yamma to amma kuma a wurare da dama sukan yi amfani da ita a matsayin sammako kamar yadda ta zo a cikin alkur'ani Allah yake cewa wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qitali ka tuno yayin da kai gaggawa kai sammako ka fita daga cikin iyalanka ka tafi kana tsayar da muminai kowa ya tsaya sanda za a yi yakin uhudu ne ko sanda za a yi yakin badar Allah yake ba da labari sannan mawaƙi yake cewa wa qad aghtadi wa tayra fi wuknatiha wa ma'un nada yajri ala kulli miznabi yace nakan yi sammako in fita farauta da sassafe yace a lokacin tsuntsaye suna cikin shekarsu yace in dararama yana digar ruwa a lokacin saboda nuna matukar sammako imrul qaisi kenan ma'ana imrul qaisi dan farauta ne shine yace wa qad aghtadi wa tayru fi wukunatiha wa ma'un nada yajri ala kulli miznabi al miznab shine indararo ma'un nada shine ruwan raba to ruwan raba yana zuba kaga duk sanda aka ce raba na zuba ai da sassafe ne ko kuma aka ce tsuntsuna cikin shekar shi ma'ana haka riga tsuntsu fitowa imrul qaisi da gaske yake jama'a ina fata an gane haka al'amarin yake قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صحابي أبو هريرة الله يكارا مشير دايتي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي من غدا إلى المسجد وراح wanda ya fita masallaci da sassafe da kuma wanda ya fita masallaci daidai lokacin da ake buƙatar a tafi da wuri lokacin azhar da la'asar a'adda Allahu lahu nuzulahu min aljannati Allah zai mishi masa Allah zai tattalan mishi mazaunin shi ko masaukin shi ko abincin shi a ainihin aljanna nuzul yana ɗaukan duk waɗannan abubuwan nuzul yana ɗaukan masauki nuzul yana ɗaukan ainihin abinci da ake tattalawa bako misali yanzu ɗan uwanka ne sai maka waya ya ce wa na gani nan na kusa isowa gidanka nan da awa uku sai ka sa aka shirya mishi abinci kafin ya zo to wannan irin abincin shi ake kira nuzula innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula waɗanda duk suka yi imani suka yi aikin kirki aljanna firdausi ce masaukinsu ma'ana da an buɗe aljanna to firdausi ce za su fara zama a ɗan shakata tukuna Allah maɗaukakin sarki ya ba mu to annabi ya ce wanda di ya sammakon tafiya masallaci da safe ne ko da yamma addallahu lahu nuzulahu min aljannati Allah zai mishi tattalin masaukin shi a cikin aljanna kullama gada duk sa'ad da ya tafi da safe auraha ko kuma duk sadda ya tafi da yamma ba wai wannan abin za a yi maka shi sau ɗaya bane a'a idan da safiyar yau ka tafi da wuri za a yi maka tattalin mazauni na musamman a aljanna yamma in ce ka sake tafiya daidai lokacin azahar ko la'asar da wuri nan ma tattali na musamman gobe haka jibi haka gata haka har ƙarshen rayuwarka saboda dama ai a aljanna jama'a aljanna ba irin gidan duniya ba ce ka ɗan samu gida ɗan ƙuƙutacce haka nan ɗakin tantabara nan ban ɗaki nan kicin ba haka aljanna ina Allah ce waye wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqina Allah cewa ya ku yi marmaza duk aikin da za ku yi ku roki Allah ya gafarta muku ku nemi gafara Allah sannan ku yi marmaza ku samu aljanna da fadin ta ya kai fadin sama da ƙasa Allahu akbar wannan ba 100 by 50 ba fa irin gidajen yan boko a'a fadin ta ya kai fadin sama jama'a shi yasa Allah ya siffanta ta a wani wuri wa idza nazarta wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira in ka dubi dama ka dubi hagu ka dubi gaba ka dubi baya ni'imomi za ka gani ga sunan shiryayyu sannan za ka ga mulki katafaren mulki talakan talakan aljanna jama'a na ƙarshe shine zai samu aljannar da faɗin ta kai duniyan nan haka ya zo a cikin hadisin bukhari yana nan cikin nan daga abu sa'id al-khudri da abu huraira wannan shine na ƙarshe kenan to ina kuma manya-manya waɗanda suka shiga da farko Allah ya saka mu daga cikinsu jama'a mun gane wannan da kyau dan abin da ake so karkarin ka kwatanta baiwa ta lahira da ta nan duniya ka ce ai kai in ka samu ɗaki ɗaya ma ba a roƙon Allah ɗaki ɗaya a aljanna in za ka annabi cewa wa sallallahu al-firdaus al-a'la duk sanda zaka roƙa sai ka ce ya Allah ka bani firdausi ta can kololuwa saboda Allah yana da ita kuma ya isa ya baka kuma ya ce mai ud'uni astajib lakum ku roƙa zan amsa karka taɓa tunanin cewa kai baka isa a wurin Allah kowane bawa ya cancanta Allah ya mai abin da ya kaddara ya mishi ko abin da ya so ya mishi kuma rahama Allah tana da yawa wannan hadisin yana nuna mana falalar tafiya masallaci da wuri da kuma falalar tafiya masallaci da yamma da wuri to musamman sallar juma'a ita kuma wanda di ya zo ta da wuri to yana samun daraja daga cikin darajojin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi kamar raƙumi sannan kamar girman saniya sannan kamar girman dabba ƙarama tinkiya ko rago sannan kamar girman kaza sannan kamar girman kwai sannan mala'iku suna rubuta sunan duk wanda ya zo da wuri suna rubutawa har ka sake liman ya hau kan mimbari to an rufe rijista ka zama late koma babu sunanka a ran nan a wurin Allah cikin waɗanda suka yi sallar juma'a ba a ce sallar juma'a ka ta ɓaci balle ka ci mala albani ya ce in koma gida in yi azar a'a amma dai ran nan rahoto ba zai je ka yi sallar juma'a ba nauyin dai da ke kanka ba a binka amma falala da ladar juma'a baka da ita to don haka zuwa sallar juma'a da wuri yana da falala daga cikin ainihin falalolin da ke kwadaitarwa zuwa ga masallaci da wuri babun idza uqimati salatu fala salata illa maktuba babin da ke bayani akan cewa idan har aka tsayar da sallah ta farilla ana yin ta to babu wata sallah da ta halatta a yi sai dai in sallar farilla ce an ga wurin ko abin da wannan babin yake nufi shine an zo an fara sallar isha a nan ko to bai halatta ka zo gefe guda kai kuma ka ainihin yi ikama ai ka ka tayar da sallar nafila a gefe guda ba to amma da ya ce illal maktuba idan sallar da na zo zan yi sallah a zahar ce na yi tafiya ban sami yin sallah a zahar ba na iso ashe lokaci ya ƙure har an tada ko kuma za a tayar da sallar ishafa ko sallar magariba ko sallar la'asar kenan yana nuna cewa tunda an ce illal maktuba to a zahiri yana nuna ya halatta kenan ko to sai dai shi daga cikin ainihin sahabban da suka ruwaito hadisin an samu wanda ya fatawa da lazimin cewa a'a fala salata illal lati uqimat babu sallah sai wadda aka tada ikamata din wannan hadisi ba marfu'i bane amma mauqufi ne akan sahabi ne ya faɗe shi ma'ana ya fassara wannan ne to fassara sahabi kuma ta fi inganci fiye da fassara kowa kenan wannan magana tana nuna idan aka fara sallah a zahar bai halatta ka zo ka ainihin wato fara wata sallah ta farilla ba idan har akwai wata sallar farilla a kanka abin da malamai suka yi fatawa shine sai dai ka shiga da niyyar da ka taho ka bi wannan sallar da ake wannan ita ce fatawa mafi inganci ita ce na zo masallaci ne da nufin zan yi sallah a zahar sai na samu ashe har uku da rabi ta yi ko hudu saura kwata an fara sallar la'asar shin gefe guda zan koma ko in koma gidana in je in yi azhar in yi la'asar a can a'a malamai suka ce duk wanda kai cikin wannan kaya kuskure idan ka koma gida to ka yi asarar jam'i idan ka fice bari ka fita wajen masallaci ai wannan sallar da kake hankalinka kuma na makale da waccan da ake katta tsere maka don haka za ka yi biyu babu kenan menene yake da natsuwa sai suka ce wannan sallar taka ta azahar ka zo ka kabbarta da niyyar azahar ka bi wannan limami idan aka idar da wannan sallah ta la'asar a wurin liman kenan kai kuma ta azahar a wurinka ta yi sai ka tashi kuma kana da zaɓi ko ka sake yin iƙama ko kuma waccan iƙama da aka yi ta farko ta ishe ka sai ka kabbarta sai kai la'asar ɗinka a cikin kwanciyar hankali wannan shine abin da malamai suka yi fatawa da shi ku karanta littafin almuhalla na ibn hazmin a cikin mujalladin shi na biyu idan kai haka ka samo wa da kanka cikakkiyar natsuwa to bari dai mu ji wannan hadisin قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينا قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل wannan hadisi hafsu ɗan asim ya ce an abdullahi ibn malik daga abdullahi ɗan malik ibn buhaina ɗan buhaina to in kana karatun ilimin hadisi zaka ji cewa a cikin malaman hadisi akwai wasu mutane da ake danganta su zuwa ga iyayensu mata to wannan yana daga cikin malik ibn buhaina buhaina ɗin uwarshi ce mu ma nan gashi muna da guda ai murtala ramatu sannan a ce Muhammad ai ramatun sunan mahaifiyar shi ce murtala ramatu sannan Muhammad ramatun uwar shi ce ai to nan ma gashi Abdullahi dan Malik dan Buhainata shi ma an danganta shi zuwa ga mahaifiyar shi ne qala yace marran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama bi rajulin annabi ya zo wucewa sai ya wuce wani mutum qala sai yace wa haddathani Abdurrahmani qala haddathana Bahaz ibn Asadin قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عم عاصم قال سمعت رجلا من الأزدي kaji yadda wannan riwaya ta zo sai Imam Bukhari ya hada su wuri guda na ji wani mutum daga cikin kabilar Azdu wato su Larabawa jama'a suna da wani irin ficinci na dangantakar su kabila kaza sai kaji an ce a cikin Laraba akwai kabila abin da suke nufi da kabila ba abin da mu muke nufi da kabila ba munan hausawa da fulani muka ce kabila muna nufin duk wanda ba bahaushe ba sai mu ce mishi kabila amma su a cikin larabawan to kuma sai a ce wannan kabila kaza ne wato sai a danganta shi zuwa ga wani kakansu kamar annabi sallallahu alaihi wasallama balarabe ne ba ne amma kuma kabilar kaza ne sai a ce banu hashim abubakar balarabe ne baƙuraishi amma ƙabilar tamim ce umaru balarabe ne baƙuraishi amma ƙabilar banu adiyin ne al'adawi da kuke jin ana rabi'atul adawiyya to ai dangantakar su umar ce al'adawi sayyidina usman shi kuma al'amawi ne balarabe baƙuraishi al'amawi banu umayya ne Aliyu balarabe ne ba ƙuraishe ne hashimi ne to kamar a hausa a ce aiwa ne ɗan arewa ne bahaushe bazamfare to cewa bazamfaren nan to a wurin larabawa shi suke nufi da ƙabila cewa bakatsinan nan to a wurin larabawa shi suke nufi da ƙabila to wannan mutum yana cewa ne na ji wani mutum cikin ƙabilar azd ko dai azd shanu'a ko makamantansu يقال له مالك بن بحينا أنا تيدشي مالك بن بحينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة من ذن الله يا جوان متون bayan an ta da iqamar sallah yusalli raka'ataini sai annabi ya tsinkaye ga wani mutum can yana sallah ainihin raka'a biyu falamman sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayin da manzon Allah ya idar da sallah lasa bihin nasu sai mutane suka kewaye shi shine lasa ai ijtama'a haulahu nas sai mutane suka taru suka kewaye shi wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce da shi as-subha arba'an asubha arba'an sallah asuba ce raka'a hudu sallah asuba ce raka'a hudu ma'ana kama annabi ya fahimci wannan mutum ya fara yin wasu nafilfili ne kafin ayi sallah asuba ko kuma bayan an idar da sallah asuba kuma gashi yana yin nafilfili to kenan sallah asuba raka'a biyu ce to ga wata raka'a biyu yayi kuma shine sai annabi yake cewa asuba ce raka'a hudu asuba ce raka'a hudu tunda an riga an tayar da iqamar sallah abin da ake so malamai suka ce in baka riga ka kulla raka'a ɗaya ba wannan nafilar da ka fara to ka kashe ta ko an fahimta ka zo ka fara nafila a masallaci sai aka zo ka ji an fara Allahu akbar Allahu akbar qad qamati salatu qad qamati sala shikenan sai ka warga ga wannan nafilar ta haka yaya zaka fita daga wannan ba wai sallama ake kamar yadda ka zaga mutane sai ga mutane ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wata irin sallama ce a tsaye kamar sallar gawa ba sallama kawai shikenan a zuciyarka za ka kudurce sallar ta ɓaci shikenan kawai sai ka shiga cikin sahutawar gaje kenan na fata an gane ta ba a gundarun wa mu'azun an shu'uba an malikin wa qala ibn ishaqa an sa'adin an hafsin an abdullah ibn buhaina wa qala hammadun akhbarana sa'adun an hafsin an malikin duk wannan mutaba'at ce Imam al-Bukhari in ya kawo hadisi yana da wasu hanyoyi waɗanda su ma sun ruwaito irin wannan hadisin sai ya kawo su sai ya haɗa su don su ƙara wa wancan ƙarfi na fata an gane babu haddil maridi an yashhadal jama'a babin da ke bayani akan iyakar rashin lafiyar da za ta hana mara lafiya zuwa sallar jam'i wace irin rashin lafiya ce za ta hana mara lafiya shine had wani haddi ne rashin lafiya zai kai har a ce to yanzu ka zauna ka rinka yin sallah a gida jama'a kun fahimta قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود كنا عند عائشة رضي الله عنها ومسيمك سقو ناتي جمد sallah. kula game da sallah bai wa sallah muhimmanci wata azima laha da kuma girmama sallah muna zaune mu ɗalibanta a gabanta ana ɗan tattaunawa can a cikin zantutukanmu sai muka yi magana akan kula da sallah yin sallah akan lokaci bai wa sallah muhimmanci da matsayin girman sallah qalat sai aisha ta ce duk ku saurara ɗauko muku labarin da ya fi kowanne nagarta sai ta ce lamma marida rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allahu akbar jama'a kun ji albarkar karatun hadisi kenan hadisi in kana karatun shi yanzu za a rinka connecting ɗinka ne direct kana jin labaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu sadda za a ce babu service babu sadda za a ce akwai congestion ko makamantan haka ma'ana ka duba yanzu yanzu nan Aisha sai ta linkin ɗinmu nan da nan sai ta haɗa mu ta ce ai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kwanta rashin lafiya maradahu allazi mata fihi rashin lafiyar shi na ajali wanda daga shi ya rasu fa hadarati salatu sai sallah ta haralto ta halarto fa uzzina sai aka kira sallah ga annabi na kwance ba lafiya rashin lafiyar ajali ga lokacin sallah yayi ga kiran sallah an kira fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace muru ababakrin falyusalli bin nasi ku umarci abubakar yi wa mutane limancin sallah faƙila lahu sai aka ce da shi inna ababakrin rajulun asifun abubakar mutum ne mai damuwa abin da ake nufi da wannan gashi sai ta fassara idza qama fi maqamika lam yastati an yusalliya bin nasi idan ya tsaya a inda kake tsaye baya iya wa mutane limanci saboda kuka ma'ana yana tunanin to menene ya hana manzon Allah zuwa wurin nan rashin lafiya ce to wannan rashin lafiya kenan daga ita mun rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kuka ya barko mishi dan haka Aisha ta ce Abubakar da kace yayi limanci fa ba zai iya ba saboda da ya tsaya kuka ike wa a'ada manzon Allah ya maimaita muru ababakrin falisalli bin nasi yace ku cewa abubakar yi wa mutane limanci ku umarci abubakar yayi wa a'adu lahu suka sake maimaita mishi cewa inna ababakrin rajulun asifun abubakar fa mutum ne wanda yake mai damuwa da zaran ya shiga wannan hali sai kuma ya fara damuwa sai kuka ai kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya raqiqal qalbi yana da laushin zuciya yanzu nan sai ya fara kuka fa'ada salifata a karo na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sake maimaitawa yace abubakar na ce ku yi wa mutane limanci domin a cikin wata riwaya ta wannan hadisi wadda za mu zo mu karanta ta can gaba insha Allahu ta'ala za ku ji inda suka ce Umar ne ya fi dacewa a sa Umar shi yana da ƙarfin zuciya abin da ke sa shi kuka da wahala manzo Allah ya ce Abubakar na ce suka dawo suka ce ya manzo Allah Abubakar fa yana da kaza kaza a dai sa Umar manzo Allah ya ce Abubakar na ce suka sake dawowa abubakar ba ce manzan Allah ya ce abubakar na ce muku a karo na uku har faƙala sai ƙara da cewa inna kunna sawahibu yusuf ku ne dai mutanen na yusuf me yake nufi mata sai ka koma yadda ake fahimta ƙur'ani da sunna da ya ce inna kunna sawahibu yusuf menene mata suka yi wa annabi yusuf a zamanin shi a ƙulla nan a shirya nan a haɗa nan har sai da aka saka shi cikin rikici shine suke so su yi mini yanzu abin da yake so ya ce kenan ina cewa kaza kuna cewa kaza ina cewa kaza kuna cewa kaza ma'ana kuna nan yadda kuke ku mata yadda qur'ani ya gaya mana ko kun fahimta muru ababakrin falyusalli bin nasi na hudu annabi ya sake cewa ku umarci abubakar ya mutane limanci fa kharaja abubakrin to yanzu fa ba makawa kenan ko dan duk wanda ya saba wannan umarnin kuma yanzu matsala ta faru an yi na ɗaya an yi na biyu an yi na uku har ya kai ga ya faɗi waccan magana to sai abubakar ya fito fa sallah sai ya limanci fa wajada annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min nafsihi khiffatan sai manzo Allah ya samu sauki a jikin shi a halin nan abubakar yana cikin limanci sai manzo Allah ya ji sauki fakharaja yuhada sai manzon Allah ya fito ana ɗauke da shi baina rajulaini tsakanin mutane guda biyu yadda mara lafiya ɗin nan yake ya sagala hannun shi nan ya sagala nan a tallafo shi ta kafaɗar mutane guda biyu shine yuhada baina rajulaini ana ɗauke da shi tsakankanin mutane guda biyu ka anni anzuru rijlaihi takhuttani min alwaj'i as-sayyida Aisha ta ce yanzu da nake faɗa muku kamar ma ina iya tuna da aka ɗauko shi ɗin kafafuwan shi suna jan ƙasa saboda rashin lafiya wato baya iya da gargarawa ma ana ɗauke da shi ne cancak amma kafafuwan shi har sun zubo ƙasa suna sharar ƙasa jama'a wannan waye kenan manzan Allah kenan duk duniya da lahira ya fi kowa mala'iku da aljanu annabawa da salihai ba a fara magana waliyai ba ma tukuna manzan Allah ya fi kowa gaba ɗaya amma kun ga Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mishi rashin lafiya saboda ya ce wa ma ja'alna libasharin min qablika khuld ba wani mutum wanda Allah ya kaddari zai rayu a duniyan nan ya zauna dindindin babu afa in mutta fahumul khaliduna idan ka rasu su dawwama za su yi da an yi kaza ne sai su ce ai manzo Allah ya mutu ai manzo Allah ya mutu haka haka tafi yaƙi abinda kafirai suke hari shine manzon Allah da abubakar da umar nan da nan sai suka ce a samma muhammad muhammad na da rai manzon Allah sai ya ce la tujibu ka ku ba su ansa ku yi shiru a samma ibn quha ibn abi quhafa suka ce abubakar na da rai annabi ya ce fa ku ba su ansa a samma ibn al-khattab Umar na da rai annabi ya ce fala tujibuhu sai tuntsure da dariya ya ce amma haula faqad qadaina alaihi mun gama da waɗannan sai manzo Allah ya ce to yanzu ku bashi ansa ku ba da ansa a yanzu suka ce me zamu ce kaga sahabbai manzo Allah ne yake koya musu komai me za mu ce sai ce ku ce mishi abin da ke bakanta maka rai har yanzu yana nan da ran shi ma'ana waɗannan rayuwar waɗannan ke bakanta maka rai to bakin ciki bai ƙare ba dariya ta koma ciki ba wanda zai rayu a duniyan nan jama'a sai ya rasu to kuma duk wanda ya zo rasuwa ya rashin lafiya ko da ta minti talatin ce daraja ce abin da ba a so shine mautul fuja'a mutuwa ta zo pap ta buge ka amma wannan kwanciya rashin lafiya da raɗaɗin ciwon kai da kaza da kaza da za ka yi zai ƙara ɗaukaka darajar ka ya share zunubanka saboda haka gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ji Aisha ta ce ɗauko shi aka yi kafafuwan shi na jan ƙasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa arada abubakrin an ya ta'akhara to da abubakar ya ji ga annabi an zo da shi sai abubakar ya yi ƙoƙarin ya dawo da baya fa'au ma'a ilaihin nabiyu sallallahu alaihi wa sallama an makanaka sai manzan Allah ya mishi ishara ya mai nuni ai tsaya a wurin da kake ai ilzam makanaka ka tsaya a inda kake thumma utiya bihi sai aka zo da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hatta jalasa ila jambihi har sai da aka zaunar da shi a gefen abubakar ne siddiq jama'a wannan gabar tana nuna mana ashe abubakar ba shugabanci yake so ba dubi irin ɗauki ba daɗin da aka yi kafin ya limancin sannan yana jin mai abin ya zo sai dawo da baya sai da ya mai ishara a a tsaya inda kake tsaya inda kake sai aka zo aka aje annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a gefen shi qila lil a'mash sai aka ce wa al'amash wanda shi malami ne daga cikin malaman da suka ruwaito wannan hadisi in kuka duba isnadi aka ce da shi wa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli a'amash kana nufin cewa annabi yana yin sallah kenan wa abubakar yusalli bi salatihi abubakar kuma yana bin sallah annabi wan nasu yusalluna bi salati abubakar mutane kuma suna bin abubakar sallah faqala bi ra'sihi na'am sai shi a'a ma sai gyada kanshi ya ce eh to yanzu abin da zai zo maka a rai shine ita dai sallar waye aka yi wa iqamar ta ya fara abubakar to daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zo a matsayin menene shine tambayar da aka yi shin da ya zo shi ma ya bi sallar ne sai a'a ma shi ce a'a da annabi ya zo sai ya karbi sallar sai aka yi switch kenan aka juya aka juya abubakar shi ma ya dawo mamu annabi ya zo ya karɓi sallar sai zama annabi yana zaune yana sallah limanci abubakar yana tsaye mutane na kallon sallah abubakar abubakar yana kallon sallah annabi su suna bin abubakar sallah suna kwaikwayon abin da abubakar ya yi shi kuma yana kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da a'a mashe ce sai ce rawahu abu dawud al'imamu abu dauda ya ruwaito wannan hadisi ba abu dauda wanda ka sani ba abu dauda at-tayalisi mai littafin al-musnad an shu'uba an al-a'mash ba'dahu sai ce amma wani sashi ne shi abu dauda ya ruwaito wa zada abu muawiya al-imamu abu muawiya a cikin tashi riwaya ya kara da cewa jalasa an yasari abi bakrin annabi ya zauna hagu da abubakar ne dalili akan me kenan dalili akan shine liman kenan dan in za a limanci mutum biyu liman zai tsaya hagu mamu zai tsaya dama to ayin nan ya zama su biyu ne haka a gaba to annabi yana zaune hagu abubakar yana dama fakana abubakar yusalli qa'iman abubakar shi a tsaye yake tashi sallar to jama'a kun ji wannan hadisi wannan hadisi yana da mas'aloli masu yawa waɗanda malamai suka zauna ainihin suka tattauna daga cikin mas'alolin da malamai suka tattauna an kuwa karanta fatuhul bari saboda mu takaita bari mu bada ainihin bayanin su da baki mas'alar farko suka ce wannan hadisi yana nuna darajar sayyidina abubakar ne siddiq da kuma gabatuwar abubakar akan sauran sahabbai ina muka gane haka annabi sallallahu alaihi wa sallama da kanshi a cikin rashin lafiyar shi wannan rashin lafiyar da 'yan shi'a suke cewa wai ita ce rashin lafiyar da annabi ya kira a zo a yi wasiya a kan na Ali, wai 'yan shi'a ne za su ba da fassara game da ainihin hadisan ahalus sunna waɗanda ba su yarda da su ba. ka taɓa jin in za a yi bayani game da constitution an kira accountant lauya ake kira hatta a cikin ahli sunna ba wanda yake da izinin ya fassara hadisi sai malamin hadisi komai alarammancinka ba izu sittin ba ko nawa ne ka haddace ba ka da izini ka fassara hadisi sai in kai ka san hadisi balle kai da kake kin hadisi ma'ana a cikin wannan rashin lafiyar ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce musu su zo da takarda zai rubuta musu abinda ba za su yi rikici a kai ba a can baya da muka karanto malamai da suka yi fassara na ahlus sunna me suka ce in ma da ya samu rubutawa zai rubutu ne game da abubakar to gashi annan bai da lafiya sallah ita ce mafi girma daga cikin ibadoji bai ce muru aliyan bisalati ba cewa muru ababakarin falyusalli linnasi ku umarci abubakar aka ja aka ja aka ce wallahu alamu daga cikin hikimar wannan tattaunawa da ta zama kamar jayayya da Allah ya sa ta faru a wannan wuri don ya zama abin ya zama babu tantama an ja ya ja an ja ya ja ya ce sai abubakar ɗaya kenan da fatar bakin shi ko wannan sallar ya samu fitowa sahabi Anas dan Malik Allah ya ƙara mishi yarda in ruwaito cewa a asubahin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai rasu ya kasa fitowa Abubakar shi wa mutane limanci Anas ya ce muna cikin sallah gaba ɗayan sahabbai har Aliyu ya yadda ya bi sallar wanda duk ya ce akwai fitina a tsakankanin sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bayan manzon Allah akwai fitintunu tsakanin su da ahlul baiti yana kirkirar ƙarya ne kuma me wai me yasa ba a tinkarar malaman hadisi da ire-iren waɗannan maganganu sai a je a samu wani ya zo yana karanta business admin a ce wallahi abubakar dan damfaran mulki ne a kai in kana business admin sai ka ce wrong number tafi ka je ka samu masu karatun islamic studies ya ka gaya musu nan ka kuskura hanya ko ba haka ba ne haka ne sayyidina abubakar ne siddiq shi yake limanci asubahin da manzon Allah zai rasu anas ya ce ana cikin sallah sai muka ga an buɗe labulan ɗaki sai mu ga manzon Allah ne ya leƙo ya miƙe kamar ya watsake tas sai mu ga fuskar shi tana haske yana fara'a yana sheƙi ana sai ce kamar takardar alkur'ani malaman hadisi cikin fuka sai suka ce wannan dalili ne akan ba a rubuta alkur'ani da takarda sai mai haske ba a samun duskurarriyar takarda sai mai haske saboda ya ce fuskar shi tana haske kamar takarda alkur'ani ashe sahabbai za su rubuta alkur'ani takarda mai haske suke samu nurun ala nurin sayyidina anas ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saki labulan sai ya koma anas ya ce kamar za mu yanke sallar saboda ɗoki da murna ana idar da sallah sai muka je muka buɗe sai muka ga manzon Allah ya rasu a nan abin da muke cewa wane ne ya yi limancin wannan sallar ta ƙarshe wadda manzon Allah ya leƙo ya gani abubakar a aikata kenan nan kuma da fatar bakin shi da ya kasa fitowa wa ike cewa abubakarin don haka manzo Allah ya jawabi wanda nan ne rufe kofa ya ce da Allah da mumine ba wanda ya yarda da wani bayana sai abubakarin don haka duk wanda ya ce bai yarda da abubakarin ba Allah bai yarda da shi ba manzo Allah bai yarda da shi ba mumine ma bai yarda da shi ba don haka jama'a ku samu littafin ash-shi'atu wat-tashih na addoktor Musa al-Musawi ya ce wanda di ya ce yana shi'a kuma bai yarda da khalifancin abubakar ba ya ce ɗan kwangilar Yahudawa ne a cikin tafiyar shi'a ya ce amma su da suke shi'a ta gaske ya ce babu wanda yake shi'anci wanda zai ce bai yarda da sayyidina abubakar ba dama daga baya ne fitintunu suka zo shi yasa malaman hadisi suke kiran waɗannan fitinannun rawafid amma asali sunan shi'a shi'atu ali shi'atu mu'awiya duk tafiyar ɗaya ce siyasar jagoranci ce ta zo ta raba amma ba wani wanda yake kafirta wani ba wani wanda ke cewa wani ba zai bi sallah ba amma yanzu wai 'yan shi'a fitinannu sun gallabi duniya da cewa sai a haɗa kai an ce musu ku zo an yadda a haɗa kai amma ai dama me ya raba mu dama abin da ya raba mu kuna zagin abubakar ne ku daina zagin abubakar kuna cewa alƙur'anin da ke hannun musulmi ɗan jabu ne na gaske yana hannun mahadi a cikin wannan kwararo da ke cikin ainihin samin ra'a iraki ku daina faɗin haka ku daina zagin matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku daina kawo yahudanci da kiristanci a cikin addinin musulunci wanda suka fara kira cikin ahlus sunna shine Dr. Mustafa Subai fiye da shekara arba'in da suka wuce mai littafin as-sunnatu wa makanatu wa fit tashrih islami suka ce a zo a yi taqarub a zo a zauna a fahimci juna aka zo aka zauna sai da aka gama taro da suka koma gida za su gabatar wa da jama'ar su sakamakon taron wanda zai fara jawabi da la'anta ya fara wa Abubakar da Umar da aka kawo wa Mustapha Subai kaset din ya ji da aka zo wurin taro na gaba sai ce amma wace irin yaudara ce kuke mana ku kuka ce mana a zo a haɗa kai muka ce muku mun yadda a zo a haɗa kan kowa ya mazhabin shi amma ga abin da ya haddasa fitina ku janye shi kuka ce kun janye amma ga sakamakon taron ku kuna da musu akan wannan sai suka ce ai wannan aƙida su ce wadda ba za su iya sassauci a kanta ba idan ya zama kai bahaushe ne ka je ka zauna a inugu tsakiyar inyamurai eh amma ka ce sam ba za ka daina zagin ujuku ba su kuma ujukun nan gwarzo ne gare su amma kuma kullum ka ce kana son ku zauna lafiya da inyamurai ka su kawo maka farmaki anya zai yiwu gwamma ka dawo kano duk wannan munafunci da kuka ga 'yan ɗariƙar tijjaniya da ƙadiriya sun karɓa akan sun marabci 'yan shi'a akan haɗin kai tana nan za ta juye musu to da ta juye musu a lokacin ne za su su ce wai ku zo ku haɗa kai wai ku yaƙi 'yan shi'a a'a munafunci ne dodo ne saboda haka ƙa'ida ta farko game da haɗin kai ita ce ana haɗa kai ne a bisa gaskiya ba wai a ce wai a zo haɗa kai kowa ya tsaya akan abin da ike a kai ba bayan abubuwan suna karo da juna ba zai yiwu ba saboda haka duk wani ahalus sunna da yake tunanin cewa akwai yiwuwar a haɗa kai da 'yan shi'a ya sani da cewa mu ahalus sunna salafiya da ke nan zaria banda mu banda mu ba mu ba da goyon ba ba ko miskalan zarratin saboda mummunar aƙida ce suka tayar da ita a duniya saboda sun san su ‘yan kaɗan ne aƙidojinsu munana ne ba sa iya bayyana su jama'a na ƙyamarsu to sai su ce a zo a haɗe kai a zo a haɗe kai sun ce wai kowa ya ba da goyon baya a najeriya sai ahalin sunna na'am ba za mu ba da goyon baya ba ‘yan ɗariƙa dai can taku ta je ta kan muku da ku da su amma haɗin kai da mu da ‘yan shi'a ko ɗaya kuma duk wani ahalus sunna da yake tunanin cewa munafunci ya kai mishi zai iya haɗa kai da ‘yan shi'a ya je mun ba su ɗan lokaci kaɗan don haka babu magana haɗin kai ba ma buƙatar ‘yan shi'a ko miskalar zaratin a cikin kayaninmu a cikin kasantuwarmu ba su da wani alheri ko miskalar zaratin wanda sai da shi za a rayu ba mu bukatar su ko miskala zarratin don haka duk wanda ya taso da aƙidar shi ta haɗin kai yana zuwa masallacin salafiya ya yi gaba ya ƙara giya banda mu ba za mu haɗa kai da 'yan shi'a ba wannan kuma ita ce shawarar da muka yanke har abada kuma babu ja da baya insha Allahu ta'ala saboda su aƙida ce sai an tsine wa abubakar mu kuma aƙida ce sai an ce radiyallahu an abi bakrin to ina wannan tafiyar za ta yiwu mutum ya ce a zo a haɗa kayan miya wuri guda a yi miyar dage-dage amma fa shi kalanzir ne man gyaɗan shi shi kalanzir yake sawa a madadin man gyaɗa a cikin miyar kai ka yadda ka bada kayan miyan ka ƙarshe waye zai yi asara kai ne za ka yi asara don kai ba za ta ciyu da kalanzir ba قال حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام بن موسى عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه an yi marrada fi baiti fa'azinna lahu as-sayyida aisha tace lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da rashin lafiya yayi tsanani ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana jikin shi ya nauyi washtadda waja'uhu rashin lafiyar shi ya tsanani sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ista'azana azwajuhu sai ya nemi izinin matan shi an yi marrada fi baiti cewa ya zauna a gidana a yi jiya shi saboda manzon Allah adili ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullum a ce a ɗauke shi a kai ɗakin wance jibi ɗakin wance gata ɗakin wance gobe ɗakin wance shi da kanshi sai tara matan shi ya ce ba kwaye mini izini ba in zauna wuri guda in yi jiya da ai ta jewa nan a kai nan a fito nan a dawo nan suka ce sun yi mishi izini ina ya zaɓa sai ce yana son ɗakin da aisha Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda fa'azinna lahu su kuma matan manzon Allah mata ne masu fahimta ba gidadawan mata ba ne ma'ana in gidadawan mata ne sai su ce a'a ba mu yarda ba ma'ana in la'asar te a kwaso shi daga ɗakin wance a kai ɗakin wance gobe a kwashe shi daga nan da yake masu fahimta ne sun fahimci wannan abu ba son zuciya ba ne lallai ne dole dai ya zauna a ɗaki guda ya yi jiya to tun daga idda ya zaɓa sai suka ce sun yi izini fakharaja baina rajulaini sai ya fito tsakankanin mazaje guda biyu ta khuttu rijlahu al-arda kafafuwan shi suna sharar ƙasa wa kana bainal abbasi wa rajulin akhar ya taho ne tsakanin al-abbas kawun shi da wani mutum daban haka suka riko shi su biyu abbas da wani mutum qala ubaidullahi ubaidullahi dan abdullahi sai ya ce fa zakartu zalika libni abbasin sai na je na faɗa wa abdullahi ɗan abbasin wannan hadisi na ce ma qalat aisha ga hadisin da aisha ta bani labari faƙala li sai ya ce da ni wahal tadri mani rajulin lazi lam tusammi aisha ka san sunan mutumin da aisha take faɗin sunan shi sadda ta ce abbas da wani mutum ɗin nan kultula na ce ban san kowa ya take faɗin sunan shi ba qala sai ya ce huwa ali ibn abi talibin shine aliyu ɗan abi talibin saboda hadisatul ifki sadda aka yi wa Aisha kazafi da manzo Allah ya zo yana tattaunawa da sahabbai wane me ka gani game da abin da aka ce akan Aisha Abu Ayyub al-Ansari ya miƙe ya ce ya manzon Allah matarka munafukai su faɗi mummunan magana akan matarka mu ba mu yadda ba ba abin da muka sani game da matarka sai alkhairi to Aliyu me ka gani sai ya ce to ita dai Aisha ai yarinya ce wadda take in kaga za ta ja maka matsala a cikin al'amuranka, to ai akwai wasu mata banda ita, kar ta ɓata maka lokaci, amma ni shawarata tun da dai tana lazimtar bai wata mai suna barira, ka kira barira ka tambayi barira, ko menene halin Aisha barira ta sani. sai annabi ya ce to naji sai ya kira barira ke me zaki ce game da aisha yaya ɗabi'unta barira ta ce a ai wannan yarinya ce karama yo me ta sani yarinyar da za ta shanya garin tuwo ta tafi tana wasanta har akuya ta zo ta cinye tana wasanta yaushe za a ce wannan har ma wani namiji ya neme ta ma'ana yanzu wannan labarin daga barira waye ba da shawara sayyidina ali amma aisha sai ta rike juz'in farko na magana sayyidina ali ya ce ai wan nisa'u siwaha kafir ai akwai wasu mata da yawa banda ita bata bata dubi da yace amma a bincika ba na haka sai ta sha yaji da shi sai ta daina abin nan duk abin da ya shafi aliyu ba ta faɗin sunan shi shi yasa nan da ta zo ba da labari sai ta ce abbas ne da wani mutum suka ɗauko shi sai ta ki faɗin sunan sayyidina ali allah ya ƙara mishi yarda jama'a kun fahimci wannan da kyau dabi'a ce mutane ne waɗannan irin abubuwan yadda kaga suke faruwa ga dukkan ɗan adam zai faru gare su domin su ma mutane ne yau ba sayid na ali ba mai gidan nata ma wani lokacin ya fusata ta ba ta faɗin sunan shi ya zo nan cikin sahihul bukhari za mu karanta in ta zo rantsuwa sai ta ce wa rabbi muhammadin ana nan sai annabi wata ran ya ce ai na gane in kina farin rai kina cikin harka da daɗin rai in za ki rantsuwa sai ki ce ki rantse da ubangiji muhammadu amma in al'amari na bai miki daɗi ba baki ji daɗi ba sai ki ce wa rabbil ka'aba ai na gane ki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisin yana tabbatar mana da kwanaki nawa ne ya kamata mara lafiya a ce to a wato tsananin rashin lafiyan da za a ce an ɗauke mishi zuwa masallaci a ina za mu fahimci haka a wannan hadisin shine duk mara lafiyan da ya zama ba zai iya takowa da kanshi ya taho masallaci ba to sallah ta faɗi a kanshi ta jam'i amma in har zai iya takowa ya taho to ya taho amma in har ba zai iya ba ya zama sai an ɗauko shi to a wannan lokaci kuma sallar ba dole ba ce sai dai in ya ɗauki azima azima ita ce a ce an yafe maka kaza ka ce a'a ni dai abin da zan yi to wannan azima ce wato an baka sauki amma sai ka ce a'a a bakka ga wadda take din mai wahalar to tunda kaga zaka iya amma dai an ɗauke maka ina fata an gane wa alaikum salam wa rahmatullah Na'am. Zan iya tsayawa a gida, ai dama asali ba wai takawar ake nufi ba, ma'ana zai iya tahowa masallaci ba tare da ya takura ba? Amma ina ma'anar ya taho masallaci kanshi yana ciwo, ya zo ba zai iya ruku'u ba ko ba zai iya sujuda ba. Ai, asalatan abin da ake so, dukkan rashin lafiya in ya kai a ce ya yi tsanani, to tsananin rashin lafiya kuma ya danganci yadda mutane suke. yayin da rashin lafiya zai samu wane wane ta bololo irin wannan rashin lafiya in ya samu wani sai kaga ya dake to don haka abin yana koma zuwa ga shi wane ne wane za ka iya fita eh to bismillah fito wane za ka iya fita ya ce kai ba zan iya fita ba to shi kenan sallah ta faɗa kan shi ta jam'i sai zauna ya a gida na'am na'am hannun hagu hadisi ya zo cikin sunan tirmidhi a hannun hagun kuma a yatsan da ke kusa da na ƙarshe ko kuma yatsan ƙarshe su ne waɗannan abin da zan iya tuna game da sunnar zobe insha Allah ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullah Mm. Mm. shi ne to ai sunna aka ce kawai ga abinda sunna ta ce kawai ayi to shi dai zobe abu na farko an hana ka ka sa na zinari ko ya halatta a sa zoben azurfa wasu malamai suna ganin halaccin ya halatta ainihin a sa zoben azurfa ba don komai ba saboda ainihin waɗannan hadisai ta ga ce wancan ya je ya samu zobe kaza kaza kaza kaza a takaice ya halatta a sa zoben azurfa to amma zoben karfe fa Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin Adabu Zifaf yana cewa zoben bakin karfen nan da aka ce ba akan ya halatta bane a matsayin abu ne wanda yake da kima da daraja kawai ina fata an gane wannan dai shine abubuwan da na iya tuna a abubuwan da na dan karanta insha Allah babu rukhsati fil matari wal illati an yusalli fi rahalihi babin da ke magana akan an yi sassauci a halin ruwan sama da kuma matsala sai imam bukhari ya ce matsala illa dukkan wata matsala wadda za ta zama matsala game da tahowa masallaci to an yi sassauci an yi salliya fi rahalihi ya yi sallah a masaukin shi abin da ya sa wato imam bukhari tare da cewa ba balarabe ba ne amma yana tafiyar da hadisan daidai da yadda suka zo da kuma yadda al'adun larabawa suke wato asali balarabe kamar bafulatani ne sai dai ka je ka same shi ya dan kafa dan tanti haka baya yin gida ya zauna dindindin in ba larabawan da suka zauni birane irin birnin makka ko birnin madina ko ta'if ko yaman da makamantan haka ba amma asalin larabawa yawo suke don haka kullum sai ka ji yana cewa ainihin rahil wato rahalihi masaukin shi wato dan wuri ne da ya sauka wanda zai iya tashi to shine yanzu mu kuma za mu ce gida kenan ko tunda mu kuma irin al'adunmu gida ake gina a zauna dindindin to shine babin da ke bayani akan an yi sassauci a halin ruwan sama ko kuma wata matsala kamar iska ko taɓo ko kuma a ce ai an yi wani rikici ne na addini an yi wani rikici ne na kabilanci a an sa doka ne an ce karfe shida na yamma kowa ya zama yana ɗaka to ma ka yi ƙarfin hali ka ce za ka fito shi liman ya ji tsoro ladan ya ƙi fitowa to ya za ka yi sai kai sallar ka a cikin ainihin gida ina fata an gane قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة عبد الله بن عمر ني كرا صلى في ليلة ذات برد وريح a wani dare wanda yake da sanyi da kuma iska sun maƙala da ya gama kiran sallar sai ya ce ala sallu fin rihal amma fa ku yi sallah a gida sun maƙala sai kuma ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ya amurul mu'azzina manzon Allah da kanshi ya kasance yakan umarci ladani idza kanat lailatun zatu bardin wa matarin in ya zama dare ne wanda yake da sanyi da kuma ruwa ya ƙulu ko ala sallu fil rihal manzo Allah yakan ce wa ladan ya ce ku yi sallah a gida ku yi sallah a gida idan ya zama daren akwai ainihin sanyi akwai kuma ruwa to abin da nake so in dan ja hankalinmu a nan wasu suna kallon ire-iren waɗannan hadisan suna kafa sharaɗi akan cewa sai an samu waɗannan abubuwan guda biyu sun haɗu wato sai an samu ruwan sama da duhu ko sai an samu taɓo da duhu a'a illa ɗaya daga cikin yanayin da zai wato halin da zai canza yanayi za a dubi wannan halin zai hana mutane fitowa masallaci eh to ko da dalili ɗaya ne ya isa ma'ana duk gari akwai wuta ko ina security light ta haska kuma ba a yin ruwan amma garin an yi ainihin ruwa ne wajen magariba gari ya jagwalgwale mutane ba za su iya fitowa ba kaga yanzu me dalilin su shine caɓi ne ya hana su ko to wannan ya kai uzurin a haɗa sallah tun sallar magariba saboda taɓo ba zai basu su dawo isha ba taɓo ne kawai ko kuma a'a babu ruwa babu caɓi babu matsalar tsaro amma lokaci ya yi duhu yadda in karfe takwas ta ko bakwai da rabi mutane ba sa iya fitowa saboda duhu to a wannan halin in aka kira magariba sai a tashi a tada iƙama sai a yi sallar magariba nan take sai a sa kita da iƙama isha sai a yi sallar isha karfe shida da rabi mutane su shiga gidansu da sauran haske kowa ya kulla kofar shi ba wanda zai dawo karfe takwas duhu yayi kowane dalili ɗaya daga cikin dalilan nan jama'a ya kamata mu fahimci mahasin na shari'a wato idan abu ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama sahabi ya bada labari baya zama doka ta keke da keke sai in annabi ne a cikin bayani ya kawo sharadi misali annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tafiyar burdi hudu ko na burdi ɗaya shine mil goma sha biyu wato annabi ya yi tafiyar mil arba'in da takwas ya yi kasuru sai wasu malamai suka ce to duk abin da ya gaza wannan to ba za a yi kasuru ba sai aka ce a'a ai an ba da labari ne abin ya faru haka waye sanar da ku kasa da milamilai haka ba zai kasuru ba sai suka ce a'a su dai duk tafiyar da ta gaza mil arba'in da takwas babu kasuru sai aka ce to musulun ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi kasuru tafiyar mil tara ya za ku yi da wannan suka ce ai dai su wancan hadisin shi za su ɗauka sai aka ce to an rabu da ku ba gaskiya kuke so ba tunda kun kafe akan annabi ya wancan ne don haka kuka rike to nan ma kuma ya yi ƙasa da haka ashe can waƙi a to ainin ce annabi ya yi tafiya kwana sha takwas ko sha tara ko ashirin in an kirga da ranar tafiya da ranar dawowa an ce ya yi ƙasuru sai suka ce duk tafiyar da ta wuce kwanaki ashirin haka ba za a ainihin wato ƙara game da ci gaba da ƙasuru ba sai aka ce a'a wannan waƙi ato ainin ce yana hudubar juma'a sai aka zo aka kawo abinci cikin garin madina mutane suna fama da talauci da yunwa sai suka watse sai rage saura mutum goma sha biyu sai annabi ya musu kutuba aka yi sallar juma'a sai wasu suka ce duk abin da ya gaza ƙasa da goma sha biyu to bai halatta a yi sallar juma'a ba aka ce ai sun fi ɗari watsewa suka yi suka rage sha biyu waye sanar da ku in uku ne ba zai musu limanci ba ba zai musu hudu ba irin wannan ita ce malamai ke kira waƙi ato aini wato haka abin ya faru baya zama hujja shine abin da ya faru a nan cewa in dare ya kasance akwai sanyi da ruwa to in ya kasance sanyi ne fa ba za a iya haɗa sallah ba za a iya haɗa sallah sannan mu da ke cikin masallaci in muka zo kiran sallah sai mu ce sallu fil rihal wanda ke gida ba sai ya fito ba don haka jama'a ku kiyaye ruwan sama taɓo matsalar tsoro matsalar sanyi da matsaloli makamantan haka ko iska irin iskan nan da galibi mu nan ba a cika yin ta ba an finta a ƙasashen turawa ta taso duk za ta iya zama sanadi daga cikin sabubba da ke sa a haɗa sallah saboda za a zo a yi sallah magariba lafiya lau amma sai a ji ta fara fifitawa sai a ji ta fara fifitawa sai a ce to nan da sallar isha garin nan zai rikice sai a ce to a haɗe magariba da isha a yanzu karfe shida da rabi an haɗe magariba da isha wannan iska in ta taso jama'a ɗauke mutum take kamar takardar jarida sai dai a ji a tsinto gawar shi a cikin wani kogi ko kuma a wani rami ɗaukan mutane take haka kawai tana yawo da su a sama mota ma ɗauke ta take yi ko kuma ruwa jama'a yanzu bara wani irin ruwa da aka yi daga karfe biyu ne da rabi zuwa karfe hudu da rabi a cikin garin makka da aka tashi kai ka ce musiba ce ta ci garin motoci ruwan ya rinka ɗauka ya kai wata anguwa sai ka ga mota uku wata kan wata wata kan wata sai ga wani gidan da yake a gangare sai ga motoci ruwa ya kai su sun hau saman gidan yanzu irin wannan ruwan ka fito ya ja mota balle kai to ba dole a yi assalatu fil rihali ba sai a ce ala sallu fil rihal akwai wasu abubuwa shi yasa Allah ya ji kan Malam Bakar Muhammadu Gumi ya ce a rinka ɗiban ɗaliban ilimi ana kai su suna ganin ƙasashen duniya don kar ka zama malami ka zama ba gidaje wani yana ganin yadda zariya ɗin nan take haka pakistan take haka wani ke gani yanzu galibi akwai wani ruwa da kusan duk shekara ake yin shi daidai lokacin aikin hajji amina akwai shekarun da ruwan nan sai ya zo sai kama dogon mutum iri na har kwankwaso to yanzu kai in a iya garinku wani garin ba a ruwa irin wannan wani garin ba a iska irin wannan wani garin ba a zafi irin wannan yanzu misali akwai shekarar da muka rinka baiwa mutanen sokoto fatawa akan cewa su sauke azumi sai mutane da ke zaune nan wanda bai taba zuwa sokoto ba bai san maiduguri ba bai san adamawa ba sai ce ya za a yi fatawa a ce mutum ya sauke azumi lafiyar shi kalau saboda zafin rana kankara ake ɗaukowa ana fasawa akan mutum mutum ya ɗauki ƙanƙara ya rungume ta saboda zafi yanayi ne in ka zama ba gidaje abin da ka sani Zariya kawai ko sabon gari ko tudun wada ko cikin Zariya, yana da kyau ka kewaya ka ga yadda duniya take jama'a in kana karatun askari sai kai mamaki mai askari sai yana cewa idan sanyi ya kai matsayin ya gutsire gaba to ya halatta a yi taimama in baka san wannan ba sai kai mamaki mutanen ƙasar Roshiya. da waɗannan ƙasashe can ‘yan mawara an nahari da sauransu sai gari ya waye kawai sai ka zo ɗaga yatsanka sai ka ji yatsanka ya gutsure kamar sukari ba kama sani ba saboda sanyi ya busar da gaɓoɓinka yatsanka ya gutsure al'imamu zamakshari haka ya waye gari kawai cinye shi ta faɗi malamin tafsiri ne cinye shi ce ta faɗi shi ne hijira ya koma ka'aba da zama shi yasa sai ya sa wa kanshi jarun layi saboda ba mu'tazale ne suna da kalmomi a cikin aqida babu ladabi yace ana jarullahi na zama makwabcin Allah wa haqqun alal jari an yukrima jarahu ce kuma dole ne makwabci ya girma makwabcin shi the dangerous malami kenan imamu zamakshari kawai wayar gari ya kafa shi guda ɗaya ta sullube ta fadi duniyan nan jama'a akwai abubuwan mamaki shi yasa akwai abubuwan da limaman harami sukan yi akan hada malamai daga garuruka mabambanta duk shekara a rinka taro bayan an gama aikin hajji ana tabadul ne na yadda yanayin kasashe yake ka zo ka faɗi yaya ƙasar ku take suwaye malamai a ƙasar ku waɗanne irin kaza ne wanda yake da tambaya ya zo ya maka sai ka ji mutane iri-iri abin da baka taba ji ba a duniya sai wani ya zo ya bada labari a garin kuma har wani ya baka adres ya ce don Allah ka kawo ziyara ƙasarsu ina fata an gane abubuwa ne waɗanda yake mun samu kanmu a halin kunci ne da talauci wanda aka kakaba mana in ba haka ba ya kamata ɗaliban ilimi suna kewaye duniyar ilimi jami'ar islamiyya da in aka ba da hutu sai a aje jirgin sama kawai duk wanda yake son zuwa ya je duk inda za ku je a duniya za a yi ta kewayawa da ku don haka mutanen da suke jami'ar islamiyya a shekarun baya sun ga abubuwa na duniya ka je a kai ku ko ina kuke son zuwa za a baku pocket money za a baku kudin hotel za a baku komai jirgin sama ne gwamnati ta bayar ba shine excursion ba a ɗauke ka daga jami'ar da ke maiduguri ka je jami'ar lagos ka je ka ga teku ka je ka ga ɗalibai ku yi tabadulin ra'ayi a ɗauko ni daga sokoto a kai shi jami'ar gombe a je a yi kallo a yana daga cikin dalilansu da suka kawo na wannan youth service a lokacin gawan cewa a rinka kai samari suna aini ka gama digiri wani ya gama firamare a garinsu zaria ya yi sakandare a zaria ya yi jami'a a zaria sai a ce to akwai shi akwa ibam wannan ya faru ne bayan yakin bayafara ana ganin abin da ya sabbaba yakin bayafara shine kowa ya zauna garinsu ne yana ganin cewa garinsu ne ƙarshen duniya ka je ka gano duniya in kana shiga wurare da yawa in ka da garin ku sai ka fi kowa son zaman lafiya kuma sai ka mutunta duk inda ka ga bako saboda kai ma jiya bako ne kuma gobe ma za ka bakunci wani wurin amma in ka zama ba gidaje ba ka taɓa zuwa ko ina ban ka ga baki sai ka ci wallahi duk a tashi bakin da ke garin nan saboda baka san bakunta ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji al-Imam al-Bukhari ce haddasana Isma'ilu قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصار عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى wannan ainihin hadisi mun karanto shi a can baya in ba ku manta ba aka ce wani dattijo ne mai suna itubanu dan malik ya kasance shi yake wa mutanen anguwar su limanci a halin shi makaho ne malamai suka ce ya halatta makaho ya limanci wasu malaman ma sai suka ce ai limancin makaho ya ma fi falala saboda shi fa abin da yake gani in ya zo ya kabbarta Allahu akbar Allah ne kadai a cikin tunanin zuciyar shi ba abin da ya gani wasu malaman suka ce ma ya fi falala ku saka shi amma fa in ya iya karatu wa annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana sai shi wannan dattijo gashi ya manyanta ga makanta kuma shi ne liman wata ran sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasulallahi ya manzon Allah innaha takunu zulumatu was-sailu duhu yakan kasance a anguwarmu sannan kuma ga makwarara ruwa wadda ta shiga tsakanina da masallacin anguwarmu mana duk sanda zan je masallaci sai na haura wani rami wa ana rajulun barirul basri ni kuma mutum ne wanda nake da cuta a idona ma'ana ni makaho ne fasalli ya rasulallahi fi baiti makanan ya manzan Allah ka samu wani wuri a gidana ka yi sallah attakhidhu musalla mayar da wannan wuri ya zama wurin sallah faja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzan Allah ya zo gare shi fa qala sai yace aina tuhibbu an usalliya ina kake so in yi sallah a gidan naka fa ashara ila makanin min albaiti sai shi dattijo ya nuna manzan Allah wani wuri a gidan فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منزان الله يصلى أولا ولي abin da wannan hadisin yake nufi shine me ya hana wannan dattijo zuwa masallaci a matsayin shi na limamin anguwarsu ko dai ruwa ko kuma wannan matsala da Bukhari yake ishara a kanta shine akwai makwararan ruwa shi kuma dattijo ne ga tsufa ga makanta ga duhun dare ba zai iya haura ramin ba to duk ran da ba zai samu damar zuwa waje ya sallah ba wannan wuri da annabi ya albarkata da sallah sai ya ainihin yi sallah a cikin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka jama'ar musulmi abinda wannan babin yake so nuna mana a takaice shine addinin musulunci addini ne mai sauki ba za a ce duk ruwa duk yadda yanayin duhu dukkan matsala duk kwazazzabo sai ka hauro ka zo ba a'a inda matsala ka tsaya kai wa kanka adalci to sai ka tsaya a gidanka ko ka tsaya a kofar gidanka ko ka tsaya a ɗakinka ko makamantan haka in babu matsala kuma fa to wannan shikenan insha Allahu ta'ala ya wajaba ainihin ka halarci sallah tare da ainihin jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a jiya muna ba ku uzuri akan cewa ta bahaushe da ya ce jiki da jini gajiya ce kawai ta buge ni saboda na yi ta zirga-zirga shi yasa na aiko cewa ba za a ainihin yi darasi ba insha Allahu ta'ala dan haka za mu saurara a nan muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ɗaliban darul hadisi waɗanda aka yi karatu da su da safe a yau